جيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرة من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم مزاد مات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a nan masallacin sayyidina Abu Huraira radiyallahu an a rana ta takwas a cikin watan Ramadan shekara ta 1445 wanda ya dace da 18 ga watan uku shekara ta 2024 mun kammala tafsirin suratu tahrim ko suratu nun mai ayoyi 52 za mu shiga karatun makauciyarta suratul haqqa wadda ita ma ayoyinta hamsin da biyu kuma dukkan su surori ne yan makka shi yasa za mu ga gajajjerun ayoyi ne domin ana son a ƙarfafa ijazi a gwada ma larabawa ƙarfin hujja mai tabbatar da cewa littafin Allah ne da aka je madina ayoyi suna da tsawo saboda galibi hukunce-hukunce ne ba ta haddi ba ne ba ƙalubale ba ne karantarwa ce amma a nan da ƙalubale ana so a sanar da su wannan fa littafin Allah ne ya fi ƙarfin ɗan adam suratul haqqa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم هل ترى لهم من باقية بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة الحاقة سنة نرجع سنة ين القيامة كمان القارئة الواقعة الطامة الصاخة الآزفة الغاشية الصائقة يني نيد الله باش في دبن دبن يوم الخروج يوم الخلود يوم الجمع يوم التغابن يوم هم بارزون يوم تبلى السرائر يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يفر المرء من أخيه يوم يتذكر الإنسان ما سعى يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وتسلم القيامة da tabbatar da aukuwarta rukuni ne daga cikin rukunan imani dole ne a yi da shi shi yasa da jibril alaihi salam yazo yana tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akhbirni an al-iman sai ce an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir sannan ce tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi biyar ɗin da sai ta zuwa cikin alkur'ani jere ƙulu amanna billahi ma unzila ilaina amana rasul bi mu'min laysa albirra an tuwallu wujuhakum qabla al-mashriq wal maghribi walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyi kaga ba kawal qadar ba ayoyin da suka tabbatar da kaddara su suna nan wurare daban-daban a cikin alkurani inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar to aya hausawa fa man qaddara Allah haka kadari ita kuma ina take babu ta kaza ka hausa ke ta wai man qaddara Allah haka kadari ai kaddara Allah ba ta da magani kaga sun canza ayar kuma sun ba ta fassara daidai da suka canza ta domin ayar asalinta wa ma qadaru ba wa man qaddara Allah wa ma qadaru Allah ba su girmama Allah ba so qadar anan na girma ne da daraja da matsayi kamar lailatul qadri dare mai daraja wa ma qadaru Allah wasu darajanta Allah ba hakka qadrihi irin daraja da ta dace da shi to sai ba haushe jiya bai ce man qaddara Allah hakka qadari ai kaddara Allah ba ta da magani ta sai lokacin da cin fa bayan ana tafsiri kwatance ne yake haka duk wani littafi da ake karantawa kalma kawai yadda ta zo haka za a bi ta alhaka me alhaka ulhaq ai sare da kai alhaka amma daraka malhaka na ta karanta muku wani tafsiri ai da dadewa ko wasu sama'i Allah ya rantsuwa da sama ratil hubuki ba abu ce hubuki wal hubuki abinda a hubuki jam'u habikatu jam'in habikatu wal habikatu ita ko habikatu kadduruke ta kadduruke take fil ramali a cikin ramali sanar kalmomi eh kwatance ne ake yi in kalma ma ta ɗanyi wani sound mai kama da yadda ake so sai abi an ce ba wani limamin ƙauye ya raba gado dattijo ya mutu ya bar yara uku sai ce garaban su na cikin shiri ne wasa sabi za kalkalinan wa shiddatan a kasa su shidda su uku kowa ya ɗau guda ni guda sarki guda magajin gari guda gado ya gama rabuwa ko akwai mai tada shi tabaraka ta'ala ce alhaqa alkiyama mai shirin sabka alhaƙu shi ne abin da a gaskiya alhaƙu shi ne abin da ya sauka ya dira ya tabbata haka alhaƙatu mai shirin tabbata malhaƙatu menene mai tabbata wa ma adraka malhaƙa wa ya sanar da kai abin da ake ce ma alhaƙa ita alkiyaman nan da za ta sauka in ka ji Allah ya ce wa ma adraka to Allah ya sanar da annabi wannan abin amma ya ce wa ma yudrika to bai sanar da shi wannan wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib wa ya san da kai ko kusa ne alkiyama take yaushe ne take kusa ne ko nesa ka sani eh Allah ya ce masa iqtarabati sa'atu alkiyama ta yi kusa daga sadda Allah ya faɗi haka zuwa shekara nawa to ba ke nufi da kusan relative term ne al'amari ne da yana iya zama shekara dubu ɗaya yana iya zama dubu goma yana iya zama dubu hamsin yana iya zama dubu ɗari to me yasa aka ce kusa saboda abin da aka yi baya ya fi yawa yanzu ɗan adam yana ƙirga cikin bincike-bincikensa sama da shekaru miliyan biyar da suka gabata akwai duniya abin da ɗan adam yake gani kenan da yaushe ne aka yi ta ku fa iya tunawa ba fa annabi adamu a farkon duniya ba ba annabi adamu jefo shi duniya aka yi amma dama akwai ta to haka ita duniyar da duwatsunta da itatuwanta da wasu halittunta miliyoyin shekaru su masu annabi adam ɗin shekara nawa ne manzala sassa ce kazaban da sabon masu ciya da adamu zuwa kaza kaka kaza ne manzala ce karya suke wa ƙurunan bai na zalika kasira ƙarnunuka ne masu yawa Allah kada ya sai ya kasu ba ka irin wannan shi ne tarihin da ba a sanin su sai alƙyama irin mu masu ƙwanƙwantu masu sai sun gane komi turan lahira akwai bayani duni sai na tare su annabi nu ce mai dattijo shin wai wace shekara ce ka sauka wace shekara ce aka baka manzanci in yi auna in lisa fa in gani kaga ƙwanƙwantu ne wannan duniya duwar ka so ka wannan baka iya amma lahira akwai yanci akwai wani helicopter cikin gida na aljanna da zai rika yawo ina zuwa gidajen annabawa ina jin wasu bayanai wanda ina so in san su amma babu su yanzu kuma za a same su insha Allah ya akwai mai raka ni cikin ku sai mutum matsala ita ce kai ma kana da naka jirgin baka bukatar nawa Allah ya kai mu gidan daɗi to wata hikima alqur'ani ita ce yanzu da Allah ya ce alhaqa malhaqa wama adraka malhaqa sai yanke maganar alkiyama mai shirin sabka me ce ce alkiyama waye sanar da kai alkiyama kaga zatun kake a cigaba da magana alkiyama ko saka dakatar da ita nan an dai maka nuni da tana nan kuma tana tafe kuma gaskiya ce kuma lalle sai ta au to ka kasance cikin shiri to sai aka fara ba da labarin waɗanda ba su shirya mata ba sai Allah ce kazzabat samudu wa adun bil qari'a samudawa mutanen wani annabi annabi salih da adawa mutanen wani annabi annabi hud Allah ce sun ƙaryata alƙari'a kaga fassarar wannan yana can ƙasa-ƙasa alƙari'a malƙari'a kuma adraka malƙari'a sai ka ce me kaddabat samudu adun alƙari'a tu malƙari'a kuma adraka malƙari'a yawa yau mai kunun nasu kalfarashin mafi kaga an fassara ta ce kenan ita ɗin da yake alhaƙa kamar da ita ce asaha kamar da kuma ita ce alwaqi'a kuma ita ce al'azifa kuma ita ce alghashiya sunayenta duka suna nuna firgici da tashin hankali saboda rana ce ba ta kwanciyar hankali rana ce da annabawa kansu waɗanda su suka fi kowa kusanci da Allah su suka fi kowa zama musu Allah cikin tashin hankali suke ran nan ne kowa ta kansa yake har da annabawa إلا رسول الله بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم shekaran nan da an zo mashi aka ce manzo Allah muna cikin matsala kuma mun je wurin kakanka Adam ya ce aje gaba mun je wurin Nuhu ya ce bai iya ba mun ƙara sauran Ibrahim ya ce mu je gaba mu sami annabi Musa Musa ya tura mu wurin Isa dukkan su ba wanda ke iyawa sai ce ana laha ni an mai wannan saboda ya kai kuma saboda yana da alkawari wa darajatin rafi'a yana da albaqamul mahmud ya samu kicewa ba'atul maqamul mahmud allazi wa'adta radda kowa bai iya ce ma Allah kala domin annabawan ta suke inna rabbakum qad ghadiba ghadaban lam yaghdab qablahu mithla wa lan yaghdab ba'dahu mithla yau fa ubangijinku ya fushin da bai taɓa yin irinsa ba kuma ga alama bai ƙara yin irin wannan fushin za ka ba mu da tunkararsa kowane su sai ya faɗi wani abu da yake tsoron gamuwa da Allah da shi wanda yana ganin laifi ne in banda annabi isa shi kaɗai ne ba zai faɗi komai ba shi yasa lokacin da muka yi muƙabala da su titi newton don da abdulmasai abba, abba musa garba abdulmasai sun kafa min hujja da wannan cewa ai annabi isa kowane annabi ya faɗi laifinsa shi bai faɗi nasa ba sai na ce to ya yadda ya ce ton turan su su ce ya fi duka annaba har da annabi muhammad sallallahu alaihi ya yadda ya ce ton ake a wurin manzon Allah kenan shi ma yadda yana da na gaba da shi saboda kamu da ba jayayen matsayinsa muke ba abinda muka ce annabi Muhammad yana gaba da shi kuma dan uwansa ne kuma addinin su guda kazzabat samud wa adun bil qari'ah samudawa da adawa sun karyata alkiyama mai kwankwasar zukata da tashin hankalinta fa amma samudu fa uhliku bit taghiya su kan samudawa sai aka halaka su da wata irin tsawa da ƙara mai girma at-taghiya wadda ta zarce iyaka wadda za ta sa zuciyar ɗan adam ta fashe ta tsage jinin da a cikin ta ya jarare a wata surar Allah ta'ala ta inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan fakanu hashimil mutab tsawa guda muka aika musu da Allah ya so sai a musu 30 ko 70 amma tsawa guda fakanu ka hashimil mutab suka koma kamar rududdugaggar danga kamar darni wanda ya tamamma ya tamammace ya mutu ya lalace aka yi masa ruwan sama ko karmami wanda dawakai suka ci suka tanye suka tattaka saboda tsawa wa amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin hasiya amma su kuma adawa sai aka halaka su da wani iska sarsarin mai tsananin sanyi atiya wadda ta zarce hankali wadda ta zarce abin da ɗan adam yake ya ɗauka ta wuce hajji sakharaha alaihim sab'a layali Allah ya kwararo musu wannan iskan mai sanyin tashin hankali sab'a layalin darare bakwai wa samaniyata ayyamin da yin ne guda takwas husuman marasa albarka ko kuma husuman jere da juna an fara da laraba da daddare aka kwana yinin laraba aka yi daren alhamis da yinin alhamis daren juma'a da yinin juma'a daren asabar da yinin asabar daren lahadi da yinin lahadi daren litinin da yinin litinin daren talata da yinin talata sai da aka wayi garin laraba rana ta takwas dare takwas da yini bakwai sannan Allah ta'ala ya halaka su duk waɗannan jararen da yinai suna cin musiba da tashin hankalin iska mai sanyin da ya ɓaɓɓaki dukkan abin da suka kaga sun yi gidaje wanda ɗan adam bai taɓa tunanin ana iya irinsu ba amma duk Allah ta'ala ya ɓaɓɓake su sun yi gidaje har a cikin duwatsu amma wannan sanyin da wannan iskan bai bar su ba sannan ba a kashe su kai tsaye ba sai da suka sa azabar duniya ta sace guda Allah ka kare mu Allah ya ce fatar alqauma fiha sar'a kaga mutane matattu kwakwance ka annahum a'jazu nakhlin khawiya kai ka ce kututtu game suka ce iskan in yazo zai busa ta cikin bakin mutum ya je ya kwakware hanjinsa sai ya kashe su ga dubura in wani ya taho ya buge shi ta dubura ya fita cikin han duk kayan cikinsa su fita ta hanjinsa saboda bala'i shi yasa Allah ba abin da bai iya ba wa ma qadarullah ka qadri ko san girman Allah ba shi an matsala fa hal tara lahum min baqiya shin kaga wanda ya saura a cikin su babu duk Allah ya halaka su وجاء فرعون
وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واحدة
وجاء فرعون شيما فرعون يا زيكي ومن قبله da waɗanda ma suka gabace shi ‘yan baya ko kuma wa man ƙibalahu ga wata ƙira'a alhabib wa ya karanta wa man ƙibalahu kisa'i da abu am albasir wa man ƙibala to ai dole ba da wannan hamsa in ba ka bai na zama gwarzo wa man ƙibalahu da waɗanda a tare da shi wal mu'tafikat su ma mutanen mu'tafikat alƙaryun annabi lot dukkan sun to bil khati'a da mugun aiki sun kare ta manzannin Allah sun yi zalunci sun yi taurin kai sun ki karbar sako fa asaw rasul rabbihim sun saba manzannin ubangiji su nan manzo an zo da shi mufrad amma ismu jins ne ma'ana sun saba manzannin da suka zo musu kaga mutafikat ba manzo su guda da fir'auna ba amma lokaci guda ne annabi Musa da annabi Lut lokaci guda suke a'a annabi lutu da annabi ibrahim suka lokaci guda fa asaw rasul rabbihim suka saba manzannin ubangijin su fa akhadhahum akhzatan rabiya Allah ce sai muka riki muka damke su damka wadda ta wuce haddi don haka da tsagiya da atiya da rabiya duk kusan ba da su guda wadda ta zarce iyaka inna lamma tsagal ma'u mu dinnan lokacin da ruwa ya zarce lokacin annabi nuh hamallakum fil jariya kuma ka dora ku a cikin wato jirgin ruwa dukkan mu da kuka gan mu nan muna cikin jirgin nan amma cikin tsatson kakannin kakannin kakannin saboda duk wanda bai cikin jirgin nan to bai rayu ba wanda a cikin jirgin ma saboda firgici da tashi hankali ba su haifu ba amma hamu da samu da yafi ɗayan annabi nu sai Allah ƙadar su ne za su haihu to mu muna cikin zuri'an yafi gobe ƙarfata hamu kuma turawa da ɓangarensu da indiyawa samu ina jin larabawa da dangoginsu to haka da dukkan mu a shi asalinmu guda ne ko kafin annabi adam muna haɗuwa to ba haka ba don haka kai ɗan uwana ne ba tun annabi adam ba tun daga nuhu alaihissalam kuma yana ya mun haɗu kaka na talatin da uku mun sani wani ya yi sallama gidan sarkin musulmi mu'awiya aka ce ya shige sai ce a gaya masa ɗan uwansa ne fa ya zo mu'awiya mutum ne mai tsananin sosa da zumunci sai fito ya ce daga ina hala sai ina ka zama ɗan uwana sai ce ta annabi adam ya ce wallahi ko ina shirin zama mutum na farko da sai da zai sada wannan zumunci ya ce ni kake so ya faɗi ya ce ƙara ya faɗi ya ce ƙara ya ce a ba shi so goma ya kuma ya shiga baccin rana radiyallahu anhu wa arda ala rakmi an fi rafida ko ƴan shi'a sun ki Allah Allah ka ƙara Allah ya ce lina ji Allah lakum tazkiratan wannan abin da ya faru muna so ya zama wa'azi gare mu wata iyaha uzunun wa'iya mu duk kunne mai kiyayewa na masu hankali ya kiyaye to ku ga wata hikima ta ubangiji al'ummomin nan na gaba duk an halaka su da azabobi iri-iri amma in ka lura kowace al'umma azabar da aka yi mata tana daidai da irin dangin sabonta waɗanda aka fara halakawa su ne mutane annabi Nuwa, da mi aka halaka su, da ruwa, saboda mi, saboda sun daɗe suna saukan makasa bala'i. Baka sai aka saukar da ruwa daga sama, aka ɓuɓɓugar da ruwa daga ƙasa, aka kwararar da bala'in su gaba ɗaya ka jefa cikin teku. Ƙasa ta tsarkaku, sannan ka ce Nuhu da jama'a su sauko. ƙarshe aka ce waƙila ya ardu iblai ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiya al-amru wastawat ala al-judi wa qila bu'dan lil qawmi lil qawmi zalimi shi kuma fir'auna in kuka lura takama da kasaitar da yake alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun ku ce ba ni ne ubangiji ba a ba ni nake ikon misra ba to misra ita kadai ce duniya ba kawai wani ya rayu shekaru aru aru bai kusa ana misra ba sai da cewa hadil anharu tajribi ta kuna ganin koramu suna gudana karkashi na sai Allah ya ce ruwan da kake takama da su a cikin su zamu halaka ka su kuma samudawa ni Allah ya su taguwa ce suka yanka ku ai mutum guda ne ya yanka ta Allah ce fanadau sahibahum nadau sahibahum fata'afa fa'aqar nadau kuwa suka suka kira suka ce zo kai barna fa akhadhahum Allah fa inna arsalna alaihim sayhatan sai aka yi musu tsawa aka yi musu ƙara sama da wadda suka yi su kuma adawa mutane ne masu ji da ƙarfin jiki alamtara kaifa fa'ala rabbuka bi'adin irama zatil imadi allati lam yukhlaq mithluha fil bilad ba taba irin su ba a tari fa aktharu fiha al-fasad fasad fasabba alaihim rabbuka sawta azab to da su kuma sai aka zo da abin da yafi komai sauki suna ji da ƙarfi sai aka zo da iska aka karye karfin nasu shi kuma abrahata misali ba da giwa ya zo ya yaƙi ka'aba ba to da me aka yaƙe shi sai aka zo da ƙaramin abu shi ya zo da abin da ya fi komai girma sai aka zo da ƙanƙani aka zo da tsuntsaye aka yaƙe shi mutane annabi lot sun jirkita ɗabi'a sun canza tsarin Allah da sunnarsa game da zamantakewar 'yan adam da zamantakewar halittu ko wace halitta namiji yana bin mace mace tana bin namiji don biyan bukata amma su mazan su rika bin maza to haka sai Allah ta'ala ya jirkita ƙasa da su aka yi musu juyin masa saboda haka kowane mai laifi Allah na hukunta shi ne da jinsi da dangi na irin laifinsa Allah kada ka hukunta mu da laifuka na muke kai muna gafara da afuwa sai za nu fiqa fi فإذا نفق في الصور نفقة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فإذا نفخ في السور نفخة واحدة وهملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة التي فإذا نفخ في الصور إذا لوكتي يزو أكي بوسا أتكين كهو وزي بوسا أتكين كهو إسرافيل shi zai busa ta farko wadda dukkan halittu za su mutu to idan an tashi fita kuma zai yi busa ta biyu wadda dukkan halittu za su fito kuma abinda zai baka tsoro shine annabi sallallahu alaihi ya ce laqad iltaqama sahibul qarni al qarna wa hana jabhatahu yantaziru al amra la ilaha illa mai busa kaho ya riga ya dora kaho ga bakinsa ya sunku yadda kansa yana jiran umarnin da za a bashi shi da nuna maka lalle a kiyama tana kusa فإذا نفخت السور إذا أكي بوسا أتشنكه نفخة واحدة بوشي قد أيضاعي وند شيني أن أدم ذاس صيرو يوم يقوم الناس لرب العالمين هو يفتو منذ الله صلى الله عليه وسلم يتشي فأكون أول من يفيق إذا أن تاشي نيني فرقوا وند ذي فرقاوا من يكين manzo Allah shine farkon wanda zai fara tashi idan ya busa sallallahu alaihi wasallam amma kuma sai ya ba da wani labari ya ce fa'ajidu musa muta'allikan bi kawa'imil arshi inda kai sai ga annabi musa ya rirrike kawafin al'arshi fala adri ajuzi bi saqati tur manzo Allah ce ban sani ba me ya faru ne ko an saka masa da firgitin da ya gani lokacin da ya ce yana so ga Allah Allah ce baka ya gani na lokacin da dutsen tsuru sai na ya girgiza da shi ya faɗi ya suma ya tashi ce Allah na tuba to shi shi damun bai samu wanga suman bane saboda wancan koko ya riga da tashi wannan shi zai gwada maka lalle Musa cikin annabawa manya ne manya ne shi yasa Allah ta'ala ke yawan ba da tarihinsa a cikin alkurani kuma dama al'ummarsa ta yi kama da wannan al'umma ta fuskoki da yawa saboda ka sai ana ta bamu darussa daga cikin karatun Musa da mutane wa humilatil ardu wal jibalu sai a ɗauki ƙasa a ɗauki duwatsu ma'ana duk a tattarɗe su a tsatsage su a nannarka su fa dukkata dakkatan wahida za a yi musu niƙa guda yadda ka san mace ta samu magurji ko maredi ta ɗora mishi magurji ta aza kwalli ta darza shi dakkatan wahida za a darkake dukkan duwatsun duniya darkaka guda fa yawma idin waqa'atil waqi'a rannan kan mai aukuwa ta riga ta au kaga nan Allah bai kawo abin da za a yi masa ma amma ya faɗi abin da za a yi makasa ko kuma wasu wuraren ma ya faɗi wataran jibala tahsabuha tahsabuha jamidatan wa tamurru marra sahab duwatsu za su zama kal'in al-manfush وتكون الجبال كالعين المنفوش كما أودغا سنا ياو دو أنركس سنا ياو تكي إسكا إتكما سما مزي فارو غريتا يوم تمور السماء مورا ذات ريك إيو وانشقت السماء غاشنا يا فلا sama ta tsantsage na dauka ma ba ka wannan anan wannan sura na dauka wata sura ce wan shakkata sama'u sama ta tsantsage fa hiya yawma idhin wahiya a ran nan za ta zama mai rauni wato tashin kiyama ba karamin abu bane inda yanzu duk sama da girmanta ita kanta za ta yi rauni to yana kai dan adam wal malaku ala arja'iha mala'iku masu daraja suna dukkan sassanta suna masu kankan da kai ga Ubangijinsu, wa ya hamilu arshe rabbika faukahun yau ma'idin samaniya. A ranar sahu takwas na mala'iku ke ɗauka al'arshi, doka al'arshi ɗaukarsa ake yi. Allah zai na ya hamilu da al'arsha, wa man haulahu, yusabbihu na bi hamdi rabbihim, wa yu'minu na bihi, wa yastafiru na lillazi na amanu, ربنا وسيت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقنا عذاب الجحيم سورة غافر حامي غافر الذنب كنا يومئذ تعرضون لأن زاء جدت كوبا وبنجزنكم لا إله إلا الله رانات تتاشى عنك تعرضون هو سأجد تاشى الله la takhfa minkum khafi ba abin da zai boyo da gare ga ka ga gangar jikinka ga ayyukanka ba abin da ke boyuwa kuma ga kowa tsirara ba mai kobance ba mai takalma balai hula ba a zancen madidi ido da agogon hannu balai zobe babu kowa daga shi sai takardar aikinsa kowa takardar da ɗaya tare da shi تتيا ذا باب تكلم على رمى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم بما أسلفتم في الأيام الخالية فأما من أوتي كتابه بيمينه to kaga wanda za a ba su littattafansu da hannun dama mu kenan musulmi in Allah ya so fa yaqulu ha um cikin murna na ku zo ku gani ku karba ku diba asalin kalmar ha'a ha'a ya rajulu annabi sallallahu alaihi wasallam ta illa ha'a wa ha'a bani fatar ina da dutsen uhudu na zinari sai sai dai ina wani amshi wani amshi ni ba ne burin duniya sai don in bayar sallallahu alaihi wasallam ha ya rajulu ha uma ya rajulani ha um ya ayyuhar rijalu ha umna ayyatuhan niswatu ha umuqra'u kitabiya ku zo ku karba an ce ba amfani da wannan kalma sai inda murna ta kai matuƙa kamar matar da aka biya mata kujerar makka sai aka zo mata da rasit sai ta sheka da gudu sai cikin gida jama'a ku zo ku gani an biya mini makka to wannan yana gaba da wannan an baka tikitin aljanna ne ba Allah ka azurta mu samu ha umu qra'u kitabi jama'a ku karanta littafi ku duba takardata inni zanantu anni mulaqin hisabiya idan mun na tabbata zan gaba da hisabi haba wannan zafin rana da muka sha ga azumi ga yawan tarawihi ga yawan zuwa makaranta ga sallah da salati ga tsarki da wankan janaba lokacin sanyi ba daɗi lokacin muna tuzurai kullum mu yi wanka da ruwan sanyi ita ne saba a sai daman ni na san ina shirin saman sabi na ko kuma in ni zanantu an ni mulaƙin sabi ai na yi zaton ubangiji zai kama da biya ga ayyukana a shi rahama Allah tana nan gaba malamai sun ce zannu ga mumini cikin qur'ani ya kini ce allazina yazunnuna annahum mulaqun amma zanni ga kafirai to zato ne shi yasa tana zuwa a babin ta tana zuwa a babin yaqini fa huwa fi 'ishatin radiya Allah ce shi kam yana cikin rayuwa mai daɗi rayuwa mai sasanye ido rayuwa ni'imtatta fi jannatin aliya a gidan aljanna madaukakiya mutufuha daniya ababen marmarinta kusa kusa suke in kana tsaye ka bantala ba sai ka daga hannu sama ba ba sai ka toma ba in kana zaune ka diba in ma kana kwance su sassauto ka diba ka kai gaba in kana kishin gide ba bukatar sai ka tashi ka sa hannu in mangoro ne kake so iccen da kansa zai yi juyo ya sunkuyo ya je ga bakinka ya kai kana zuwa nan take sai ya ƙara nuna sai bakin ya fashe su sai cikin bakin wala duk abin da muka faɗi game da aljanna kaɗan muka faɗi ba don Allah ya ce duk wanda muka tunaninta ta wuce haka fala ta'lamu nafsun ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار لا إله إلا الله فمأواهم النار فمأواهم النار الله كأجين آمين آمين kulu washrabu ku ci ku sha ya ku yan aljanna kaga nan huzifa alqawlu wa mushtaqatu ay wa qila lahum kulu washrabu ku yi tace abinda kuke so ku yi tace abinda kuke sha hani'an cikin jin dadi bima aslaftum fil ayyam al khali saboda abinda kuka gabatar a kwanukan nan na baya a duniya saboda ka jama'a aljanna yanzu ne muke gina ta kun ga kishirwan nan da muke ji gina aljanna ne muke da ita nisan ta wuta ne muke wannan azumin na yau duk wanda ya kai shi a yau din nan ya nisanci wuta tafiya shekara saba'in na jiya haka na shekaran jiya haka na kullum haka Allah ka gwada mana ƙarshen wannan wata kuma cikin rahama da lafiya da wadata arziki sau da ka duwar kake jin wahalar ibada to na daɗin da aka yi sai ka ƙara jajircewa kaga ɗalibi idan lokacin jarabawa ya kusa daina bacci yake ko bacci ya ɗan ɗauke shi can sai mafarkin an shigo ɗakin jaraba an fara raba takardu da ya zabura sai murje idanu sai je wanki fuska sai zo ci gaba da karatu ya san da wahalar amma yana so kyakkyawan result yana so ya fito da mai line colors yana so ya rinka gwadi ina da nine credits ko kuma na fito da first class ko ina da two one saman ya gance ta bacci ba sai ya faɗi so da ka dukkan mu a duniya muna ɗakin jaraba ne jima Allah ka samu ci jaraba to mu tsallaka ɗaya ɓangaren mu game suke ciki وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية
وأما من أوتي كتابه بشماله أما وند أكا باشي للتافن سد حنو مقنسا كاقع الشدامة كلهم الهيري يسا منذ الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامنا في تنعله وترجله وف- وفي شأن طهوره وفي شأنه كله إن نائشة تتي منذ الله كو تاتي قاشن كسر زي يفسو يفارا بداما إن تكلمي زي سا يفسو يفارا بداما إن تركي زي هو وانكا يفسو يفارا بجيف داما تتي وفي شأنه كله كومي أنه داما تعالي to da mata alheri ce wanda aka bashi littafi da hannun hagunsa fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya kai tuna ni fa ban samu littafi na ba jama'a kun ga da ku ni fa ban ganau ba ashe Allah hira ana ƙarya jama'a ya akwai ban halar da ake ƙarya akwai inda kun ba a ƙarya duk za a kai inda bakin ma bai magana al-yawma nakhtimu ala fahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum ma kanu yaksubun faran da yayi ƙarya lam adri ma lam uta kitabiya ifa baba ne littafi na ba walam adri ma hisabiya ni fa man san menene sakamako na ba shin jama'a kun san da ku sakamako ya laitaha kanat alqadiya ce ya kai su ina ma mutu wannan da ita ce karshe ina ma da ya mutu ba a tashi ba ya laitaha ya kai tunta ita mutuwa kanat alqadiya inda ita ce ta gama da ni ba a sake tashi ba bayan duniya sai kai ba a tashi sai kai daga duniya sai abuja to daga abuja fa ga inda aka faɗo ma aghna anni maliya zai rika kaina wayo ni dukiya ta bata amfane ni ba halaka anni sultaniya mulki na ya kubce ni to sai Allah ya bada umurdi bayan ya gama ƙarya ya Allah zai ce ai masa خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها سبعون ذراعا فاسلكوه saboda me إنه كان لا يؤمن بالله العظيم banda wannan ولا يحض على طعام المسكين menene sakamakon sa فليس له اليوم هاهنا حميم na'am ولا طعام إلا من إثمين لا يأكله إلا الخاطئون Allah ce khuduhu faghulluhu ku damke shi ku daure shi la ilaha illa mu'min yana cikin sa'ida amma mugu makiyin Allah wanda yake bin Allah yake karɓar sakon manzon Allah to sakamakonsa khuzuhu faghullu ku damke shi ku daure shi thumma aljahima salluhu sannan ku konar da shi cikin wutar jahima thumma fi silsilatin zar'uha 70 zira'an fasluku sannan a cikin sarka wadda tsawon ta kamo 70 ku daddaure shi innahu kana la yu'minu billahi al-azim ai can duniya kinyin imani da Allah mai girma ne kaga wannan hujja ce akan cewa matukar baka imani da Allah ba zaka shiga aljanna zaka duk wani kwane kwane da tawilance tawilance cewa in mutum ya san kimiyya yanzu abinda Dr. Gumi yake tattalatawa ke in ka san kimiyya ka amfani duniya to wannan Allah zai kalle ka sai maka rama ka shiga aljanna in ji waye alqurani karara inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi sadaka duk wata kimiyyar da ka sani wala ba ta kai ka aljanna kai dai bi manzon Allah in ka bi manzon Allah ka tsira in baka bi shi ba duk dabara ka sai ka shiga wuta yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallazi nafsi bi yadihi la yasma'u bi yahudiyyin wala nasraniy thumma la yu'minu bi illa kabbahu Allah fi nar na rantsa da wanda rai nake ga hannunsa ba wanda zai ji labari na ba yahudi ne ko kirista ne ko wane ne kuma ya ki imani da ni wallahi sai Allah ya jefa shi wuta saboda haka mabudin aljanna shine imani babu wata hanya ta shiga aljanna sai da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kula da jannata illa nafsun mu'mina ba mai shiga aljanna sai ran da adda imani to wannan da aka jefa wuta innahu kana la yu'minu billahi al ya kasance bai iman da Allah mai girma ba wala yahuddu ala ta'amil miskin kuma bai kwadaitar da a ciyar da talaka don haka bayan dai ga kafirci kuma sauran zunubansa za a kama shi da su wato sha'anin alƙiyama yana da ban tsoro ma salakakum fi saqar qalu lam nakum min al-musallin wa lam nakum nut'imu al-miskin wa kunna nakhudu ma al-khaidin wa kunna nukadhibu bi yawm ad-din hatta atana al-yaqin me kai ku wuta su ce ai ba mun sallah ashe kenan rashin yin sallah ga kafiri laifi ne ba mu kasance muna ciyar da talakawa ba ashe rashin ciyar da talakawa ga kafiri laifi ne mun kasance muna kutsawa cikin al'amura kun ba mu iman da ranar alƙiyama wannan shine kurewar laifi to amma yanzu kafiri da zai sallah ana amsa wama man'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wala yatuna salata illa hum kusala wala yunfiquna illa hum karihun ba abin da ya hana a karɓi sallolinsu da addu'o'insu da zikirorinsu illa annahum kafaru billahi wa rasul sun kafirce Allah da mutum munafikai kenan suna zuwa masallaci suna sallah Allah ya ce baya karba saboda ka shimfidar karba aiki ita ce ka zama mai imani idan ka zama mai imani Allah zai karbi kaɗan ɗinka ya gafarta maka ya haɗa maka da rahamarsa ka shiga aljanna idan ka zan baka da imani ko yi matsi sai ka shiga wuta in ko kayi karinci kamar hatimu ta'i adi ibn hatim ya tambaye nuna Allah saboda babansa sananne ne ba mai karinci irinsa har buga misali ake yi da shi iqdamu amrin fi samahati hatimin fi ilmi ahnafa fi zaka'i iyas abu hudu ne kowa ana buga misali shi a cikinsu wani jarunta suna ji amurin da ba'adi karibar zubai ne hatim wajen alheri sakin hannu ahnaf ibnu qais alkali ne saboda tsabar basira da aikin hankali wayo ya sunu muawiya abba'i to ajib da hatim ya ce manzon Allah mutum ne yake karanci yana ciyarwa yana alheri amma ya mutu bai imani ba yana nuni da mahaifinsa ce manzon Allah zai shiga aljanna zala ce in dai bai taɓa cewa rabbi firli khati'ati yawm ad-din ba zai shiga aljanna innahu lam yaqul yawman rabbi firli khati'ati yawm ad-din ina zaton ma ba adiyu ba ne ya tambayar ‘yar uwarsa ce duk musulmi ne ya tambaya duk ayyukan da baban take zai shiga aljanna manzala ce bai fita daga hannu ya ce rabbi fili khati'ati yawm al-din to haka ko kana da tausayi a ranka sai kana da imani da Allah zaka shiga aljanna to haka duk wanda kake so kake fata alheri yi kokari shigo da'irar musulunci wallahi duk wanda ya mutu baya cikin ta baya shiga aljanna Allah ce falaisa lahu al-yawma hahuna hamim a yau bai da aboki na kwarai wanda zai cece shi saboda ceto bai yiwa sai da izinin Allah wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina lahu aw tarati malil zalimin min hamimin wala shafi'in yuta'u azzalumai ba su da aboki ba su da mai ceto da za a saurara mu to haka dai ce falaisa lauliya ma hahuna hamimu a yau mugu baya da abokin taimako wala ta'amun baya da abinci illa min ghislin sai daga ruwan kurjin mabarnata ghislin daga gusul ne wato kama a ce an wanki dattin zunuban mabarnata da farjin karuwa da duk jambo da ƙurajen da kafirai suke da su an wanke su an tattaro wannan ruwan ƙurajen a gangaro da su to in ƴan wuta suka nemi abin sha sai a ce gashi nan ku sha kuma a zagafa shi da wuta idan sun kai ga fuska sai fata fuska ta faɗa ci saboda bala'i kuma saboda tsabar kishi da bushin rukushi a haka za su sha kun bai ƙara musu komai da bala'i shine rislim la yakulu illa al-khati'un ba mai cin sa in banda mabarnata al-khati shine wanda ya kauce ma hanyar musulunci al-mukhti shine wanda yana musulmi amma yana kuskure don haka Allah ta'ala ne ce la yakulu illa al-khati'un sai mabarnata al-khati'un innahu kana min al-khati'in da Allah ya magana fir'auna ko innahu kana min al-khati'in amma mukhti duk musulmi yana iya zama mukhti kuma wannan bai hana shi shiga aljanna kullum ne adama khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwab ayoyin da suka rage na surar ba su fassarwa a yan mintunan da naga ana nuna min sai dai mu dakata a nan akwai tambaya guda ɗaya wadda kila kenan da ita za mu buɗe tambayoyi na wannan shekara duk da dai kun san ni wallahi matsoraci ne ba su an su tambaya da ke yi ba amma in dai ko rubuto na ga tafi karfi na ina tambayar wanda suka fi ni sani ko in bincika littattafai in na gano su in faɗa muku in ma duk ta gagara ina faɗa muku gaskiya ban sani ba ya ce assalamu alaikum malam Allah ƙara nisan kwana da iman tun shekaran jiya turo ta ban samu karanta ta ba ya ce don Allah malam tambaya ta ita ce shin ko ya halatta in canza ko in gyara shekarun haihuwata na ainihi da ke kan takardun da na yi karatu don samun aiki zuwa gaba ko samun damar zuwa aikin bautar ƙasa wato nysc allah ya saka malar da gidan aljanna amin amin amin da madu wanda ya ce amin ɗanwa yana halarta kai haka in ya zama yin haka ba ƙarya ce ba in ya zama yin haka ba algusu ne ba in ya zama yin haka ba yaudara ne ba zai canza shekarun haihuwarsa don inda ake ɗaukar 'yan shekara ashirin da biyar shi da takwas gare shi ya ɗauke shi yana da ashirin takwas idan yin haka ba algusu ba ne ya halarta idan kuma faɗin ashirin da biyar ɗin nan da ka yi alhalin da takwas gare ka ba ƙarya ne ba kuma ya halarta idan haka da kai ba ka yaudari masu ɗaukar aiki ba kuma ba laifi ka yi ba yana so ya NYSC bai so ya exemption kuma ya kai shekarun da ba a yi NYSC to da ka sai ya jefa kansa cikin yan yara to kaga gaskiyar magana wannan ya saba ma tuwa son addinin musulunci da cewa mumini mutum ne mai gaskiya mumini mutum ne mai amana mumini mutum ne da ba yaudara kuma waɗannan abubuwan su ne munafurci ayatul munafiqi salat idza haddasa kazaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza atmina ba haka in dai kai mumini ne na kwarai to wannan abin karka sa kanka a cikin sa Allah kai mana muwafaka Allah ka gafarta zanubanmu Allah ka yafi kurakuranmu Allah ka shirya da mu tafarki mai kakke Allah ka samu gama da duniya lafiya mu cika da kalmar shahada a yi haƙuri fa har yanzu muna magana game da marayu a kawo gudunmu marayu saboda Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik